أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع مسلمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan masallaci wato masallacin jokare kenan da yake garin tawa a jamhuriyar nijar wannan masallaci da hanyarsa ba baki bane gare mu da yake duk wanda yake ahalin sunna ya san wannan masallacin har wanda ba ba ahli sunna ba ya san muhimmancin wannan masallacin ina tunawa muna yara ƙananan kwarai don da koyon zuwa yaran muke ko a ce matasa idan muka sako daga lakon franco arab waɗannan hanyoyin na wannan masallaci guda biyu wani lokacin tana muke biyuwa mu wuce amma ba ko da yaushe ba yau sai gashi Allah ya kaddari za mu yi sai a wannan wuri domin mu gabatar da darasi malam mai gabatarwa ya gabatar da karatu kan abin da ya shafi istirfari da falalar istirfari da fa'idodin istirfari da kuma wato matsalolin da suke mamaye al'umma idan an ka nisanci istirfari tare da alaramma muna fatar Allah ya saka musu da alkhairi to a matsayina na ɗalibi don ya ce zai gabatar da malami mu kuma mun san har yanzu ɗalibai muke amma muna ɗan koyo da training ko entertainment na da'awa saboda hanya ce wadda ita ce hanya ta fiyayyun halitta Allah su ne annabawa hanya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam mai bayani ya yi bayanin wannan maudu'i da muka fara an yi karatu kuma maudu'in mun faɗa yana da faɗin gaske an yi maudu'i na farko a masallaci na juma'a da yake karcen kurfayawa sannan aka yi karatu na biyu kan hanyoyin cin nasara a sarauniya in bambanta ba aka yi na uku har yanzu a sarauniya aka yi na hudu ina ganin a gidan rediyon tambara in bambanta ba sannan aka yi na biyar a gidan margayin alhaji aliyu allah jika musulmi a yau za mu ƙara ɗorawa kinan sai da mutu in bambanta ba shi ne karatu na shida wanda saboda muhimmancin wannan maudu'i muka daki ƙwarai da gaske saboda akwai maudu'an da suna buƙatar a yi karatuttuka masu yawa a kansu musamman a halin da al'ummar musulmi ta samu kanta a yanzu saboda lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam ya fara da'awa akwai pisons biyu a duniya rumawa da farisawa wanda a wannan lokacin jagorancin duniya ta fuskar wato ci gaban duniya yana a hannunsu a wannan lokaci yankin larabawa ba a duke shi wani yanki mai muhimmanci game da tafiyar al'amuran duniya suna cikin sahara suna zamansu suna harkokinsu irin na rayuwarsu wanda suka saba na yaƙe-yaƙe da kai juna hari da kwace da sauran abin da kama da haka manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da'awa a makka ana tafiya a hankali a hankali makka ta ƙi zaunuwa shekara goma sha uku ana kira zuwa kan tauhidi har dai aka yi hijira kamar yadda muka sani aka yi shekara goma addinin musulunci ya sami daula tashi ta kanshi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya sahabbai ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka ci gaba da tafiyar da ayyukan musulunci aka yi khulafa ar-rashidun guda hudu sayyidina abubakar da umar usman da ali radiyallahu anhum wa an sahabati ajma'in aka zo daular umawiyya ta yi nata lokaci kusan shekara 100 ko abin da ya kama da haka ko 90 almuhimmu dai aka zo aka yi daular abbasiyya daular abbasiyya ta yi shekaru na ta kama shekara 500 tare da matsalolin da ta ci karo da su duka musulunci yana da ƙarfi yana da jagoranci aka zo ga daular andalusiya daula ta andalus ana kiranta daulatul andalus kuma ana kiranta daulatul umawiyya athaniya saboda ɗaya daga cikin khulafa na bani umayya da ya gudu shi ne je kafa ta kuma ana kiranta wani lokaci daular abbasiyya saboda daular abbasiyya ita cikin da ƙarfi a gabascin duniya su kuma sai suka je burbushin wannan daular suka ji suka kafa tasu daula shi yasa sai ana kiran shi adab na wannan lokaci al'adabul abbasi ba a cewa andalusi in an huskanci in an hankalta ba cewa wancan daula ita ce mafi girma ko kuma kuma ita ce tushe ana nan ana nan wannan daular ta ruguje aka zo aka samu daula al-uthmaniyya at-turkiyya wadda ta yi lokaci mai tsawo tare da ita akwai mamlakat borno mamlakat kanan ta taso irin su mamlakat songhai irin su mamlaka ta shir Uthman bin Fodio Sokoto rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin ana nan ana nan daular Uthmaniyyar Turkiya ita kadai ta yi saura a duniya turawa hankalin su ya koma ga kanta a alif suka yaƙe ta suka haɗa kai a 1923 zuwa 1924 suka ruguza wannan daula aka cire sunan khalifa na musulmi aka sanya sunan shugaban kasa to sai zamanto musulunci yanzu kamar shekara 100 za a ce tun daga 1923 zuwa 2023 za a iya cewa shekara 100 ko kuma in mun ce 1924 zuwa 2024 zai kai musulunci shekara 100 da ya kai bai da daula waccan mai sunan khilafa sai al'amari ya juyi can da an fara da rauni daulolin musulunci sun yi ƙarfi yanzu kuma daulolin musulunci sun ruguje saura suna da suna tasowa a hankali a hankali amma dai yanzu kuma fawa din ƙarfin ba ga hannun musulmi yake ba yadda a can da farisawa da rumawa su ne fawa a duniya yau kuma gashi amerika da rasha da china su ne fawa a duniya ko dukkansu ba dauloli ne na musulmi ba kenan yanzu muna cikin mafi tsananin bukata a sanin hanyoyin da za mu wuce nasara shi yasa kenan wannan maudu'i ina ba 'yan uwa shawara zuwa ƙarshen karatu tana yawan mu ƙara faɗin hanyoyin da za a bi don saboda a faɗaɗa wannan maudu'i saboda mu lokacin namu da aka yanka na karatu a nan ya yi kusa ya ƙare amma bai hana ga 'yan uwa nan ga malamai nan ga ɗalibai nan irin mu waɗanda za su ƙara maimaita ko ci gaba da wannan maudu'i saboda amfanin ya haɗa kowa da kowa wannan na yi bita ne game da tarihin musulunci a gurguje don saboda mu haɗa jiya da yau don mutum kare gobe ko ba haka ba kamar yadda gari suke cewa a raba jiya da yau shi ne kinan idan mutum ya kwanta bai ci abinci bai tashi safiya ta waye to in shi na son shi raba jiya da yau a wajen gari dole sai an yi kai tun da in ba a yi kai ba ku sarrafa ba to muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya maudu'i da muka dauko shi dan uwa da suke bibiyar mu sun ji tun daga inda aka faro hanyoyin cin nasara wanda kuma mun an faɗa kowane ɓangare na rayuwa ta mutum musulmi muna bukatar cin nasara a duniyar mu da lahirar mu mun ɗauko bayani akan wata nukta ta wato at-tadarruj bin al'amura a hankali a gidan margayen aliyu alhaji aliyu nan karatu ya tsaya shine karatu na hudu karatu na biyar kenan shine aka yi a tambara mun tafi tare da malam musa buhari mun tattauna akan wannan matsala sai muka shigo cikin matsala ta daga cikin abubuwan da za su sa a ce nasara shine tauzi'ul maha tauzi'ul maha yan an ce tauzi'ul maham da larabci an ce wazza'a yuwazzi'u tauzi'an shine an rarraba to yana daga cikin abin da zai sa a cikin nasara shine a rarraba ayyuka ga mutane a ba kowa na shi an ce al-maham abin da ke da muhimmanci ma'ana a rarraba aiki ga kowa to wannan yana shiga karkashin wata matsala ce mai girma kwarai da gaske mai faɗin gaske shine mafhumul umma kamar kalima ta umma community yan an ce community kamar al'umma daga komen ne shine abin da yake mushtarak ya haɗa mutane gaba ɗaya kalima ta al'umma yan an ce mafhumul umma idan muka dibi alƙur'ani mai girma ya yi amfani da kalima ta al'umma da ma'anoni daban-daban wanda yana daga cikin abin da yake afka ɗalibai da dama cikin matsala su sa tsammanin idan sun fahimci wani abu cikin larabci ya isa ba sai sun je wajen malamai su yi karatun alƙur'ani ba da tafsiri da hadisi da shari'a suna iya bayani kan shari'a wannan kuskure ne mai girma dalili kuma kalma yadda ka santa a larabci yana yiwa cikin alƙur'ani ba haka take ba yadda ka san da a larabci yana yiwa a cikin hadisi ba haka ke ba yadda ka san da a larabci yana yiwa cikin shari'a ba haka ake nufi da ba domin akwai al-ma'anar lughawi akwai al-ma'anar istilahi akwai ma'ana ta lugha wanda galibi ma'ana ce mai fadi akwai ma'ana ta shari'a ko ta tafsiri ko ta hadisi ko ta usulul fiqh nan kuma ga abin da ake nufi da yana yiwa kalma tana duka ma'ana fiye da biyar ko goma ko ashirin larabci yare ne mai faɗi ma'ana sai ka zo sai ka ɗauko kai wanda ka sani ka ɗora wanda ta rayuwa ba ita ba ce a nufi a rai daga nan kaga ka fahimci abu ba daidai ba in wa a ji kace gidan radiyo ko gidan tv ko kuma a intanet kaga ka yaɗa kuskure da zai gami al'ummar musulmi gaba ɗaya kana ganin kokari kai alhali ban naci ne kalima ta umma waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa ta zo cikin alkur'ani tana da ma'ana guda hudu waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa tana da ma'ana guda biyar kalima ta umma cikin alkur'ani ta zo tana nufin jama'a mai yawa wanda wani abu ya haɗa su al'umma wani lokaci ƙasa na iya haɗa su wani lokaci ƙabila na iya haɗa su wani lokaci maslaha na iya haɗa su ina fata ana fahimta maslaha tana iya haɗa su to don haka aƙida kuma tana iya haɗawa to sai alƙur'ani ya amfani da wannan kalma ɗin wajen yana nufin jama'a mai yawa wanda shi ne galibi abin da mutane suka sani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani mai girma yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wasu malamai suka ce kuntum wagga bi ma'ana antum an kawo da don karfafa ma'ana dan lokacin da qur'ani yake sauka su waɗanda ake magana da su suna nan musu wuce ba kenan ma'anar shi antum khayru ummatin ukhrijat lin-nas waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a kanan nan tana da ma'ana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas fil kutub as-sabiqa wa fil lawh al-mahfuz wa fi ilmi Allah ta'ala kaga dalibi ilimi ka zo ta fassara baka santa ba kuma ba da tafai da malamai kakka je kai gaban kanka daga bayan za ka yi nadama almuhimmu ku al'umma ce ko kuma kun kasance al'umma wanda an mafi alkhairi a cikin da aka fitar daga cikin mutane a nan akwai wata matsala mai faɗi banda lokacin da zan kawo ta na an ce mu ne al'umma mafi alkhairi to nan kuma a burkutu zan kawo wannan matsala ne amu mu ne mafi alkhairi to yanzu da yake turawa suna so su sa shakka game da al'amarin alkur'ani da hadisai da shari'a da duk abin da yake da musulmi ne da musulunci sai su ce to an ce mu ne mafi alkhairin al'umma amma kuma can cikin ƙur'ani Allah ya ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al'alamin ya ku bani isra'ila mutum ne ni'mar da nayi muku kuma ni na fifita ku ala al'alamin akan talikai gaba daya to kaga alami ne ya shafi kowa da kowa mu kuma an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas shin mu ne mafi alkhairi ko su a idan aka yi kuskure bal ma annabi Musa Allah ya babu labari a cikin suratul Ma'ida Allah yake cewa in qala Musa li qaumi ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin Allah ya baku abin da ba ta yi ba kawai tadarubul ummayn ko ta'arudul ummayn da kamar da malamin usul fiqh suke cewa wancan amu ne wancan amu to ne an ka samu irin wannan kai kana takama da kaga da alkur'ani ko ko nasoshi na to wanda ko dan qur'ani da ya yarda nasoshi na alkur'ani ba sabani to yanzu ya zamu shi yasa dole kana buƙatar malamai akwai abin da fahimtar ka kai kadai ba ta shi ka sai malamai suka ce to in an ka samu dalilai aka rasa yadda za a yi da su a rinjayar da su to yanzu dole sai an yi isti'ana بالأدلة الخارجية sai an je an nemo wasu dalilai daga waje don su taimaka ko ba haka da bari tunda ko al'amari na rayuwa in yi fitar sun ko aiko sai kunne da taimakon wadansu ko ba haka da bari to sai malamai suka ce tun da am da am yanzu za ku kuma madalilai wadansu da waje ko cikin alkur'ani ko cikin sunna misali sai suka ce to yanzu mu ne mafi alkhairi daga cikin al'ummomi gaba daya saboda dalilai ga su ga wasu daga cikin su su an ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu nagari mai kyau wa tanhauna 'anil munkar kuna hali da abi mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah to nan mun san sai an fara imani da Allah sannan ake yin al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar da kuma an kawo imani karshe nan ma wata shubha ce sai a ce al wawu la tufidu tartib wawu ba tana nuna jeranta abubuwa domin Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ibadur rahman ya fara bayani kansu yace su ne wanda suke kwana dare yabituna li rabbihim sujjadan sujjadan li rabbihim kenan suna sujjada ga ubangijinsu wa qiyamun kuma suna tsayuwa to a har a sallah ta masu hankali shin sujjada ake farawa ko ko tsayuwa kaga dole sai ka fara da tsayuwa sannan kai sujjada to kenan yabituna li rabbihim asalin shi qiyaman wa sujjada sai akai at-taqdim wa at-ta'khir to nan ma wa tu'minuna billah tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ɗai kenan na biyu wadda shubha na cewa nan an ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas nan kuma an ce wa atakum ma lam yuti ahadan min al alamin sai a ce to an ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar su ko bani isra'ila Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ashe su ba su yin wannan mu ko muna yi to wani kaga da wannan dalili sai ka gane cewa za a rinjaye da wajen na farko ce na biyu su suka ce sami'na wa asaina mu ko muka ce sami'na وأطعنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا su annabi Musa ya ce da su aje a yaki sun ka ce qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma da mu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila su ko sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ka ce ka tahi kai da ubangijin ka wani ma'ak to kina wanda ya nuna cewa mun mun fi wadansu malamai suka ce duk kun ba kan ko wahala wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin fi zamanihim a zamanin su kenan ko wannan lokacin mu ba mu zo ba mu ko da mun ka zo daga baya ba da mu ake magana ba don haka mun mu shiga wancan wancan ba don wancan lokacin mu ba mu kaji yadda za ka yi nafsoshi ka fahimce su da kyau saboda akwai waɗanda cikin ƙur'anin da kake kin kafon ka gane nan ne za a kawo baka shubha to kuntum khayra umma nan ayi amfani da kalma ce ta al'umma ana nufin jama'a mai yawa wani lokaci kalma ta umma sai ta zo cikin alqur'ani tana rufin burhatan min zaman wani lokaci kaga daga jama'a kuma an koma lokaci dan adam da ban lokaci gaba Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hud yake cewa wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahdisu idan muka yi ma kafirai jinkirin azaba sai ce ila ummatin ma'dudatin nan ba ka ce zuwa wata jama'a a'a zuwa wani lokaci ma'dudatin kididdigagge lai ya kulun da za su ce ma ya haɗe su kun ce za a yi muna azaba kun ce kaza wai yaushe na mata hazal wa ajiyar kuntum sadiki sannan kalma ta umma wani lokaci cikin alƙur'ani za ta iya zuwa ta ba da ma'ana ta abin da ake kira wato jiɗi wato shari'a ko aƙidar da mutane suke akan ta ko tsarin da suke akan shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nabiy illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun ana ba mai hadda qur'ani shi kai hatta domin akwai wato muqtadun da kuma muhtadun irin wannan tashin kitar da mai hadda alqur'ani domin Allah ce wato abin nan وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن وعند الرحمن أو بقراءة إناثا أشهدوا خلقهم وأشهدوا أشهدوا خلقهم والقراءة ستكتب شهادتهم ويسأل ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون شيء نفقوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون to ya zaka yi gane bambanci sai ka koma cikin suratul an'am kai amfani da rumus wasu kalmomi da malamai suka aiki da su da Allah ya ce ulaika allazina hada Allah sai ce ni fa bi hudahum iqtadi to kaga bi hudahum da shirye su iktadi kai shi kai koyi sai suka ce guda shi ya fara iktadi shi ya zo na biyu to nan ma cikin suratul zukhruf muhtadun shi na farko wato muhtadun shi ne biyu ina fata kun ji to anan abin da kamata ku fahimta kalma ta umma ga shi ta zo ta rufin shari'a sun ce inna wadanna ala ana ala umma mun yi shi yayin akan wani tsari akan wata aqida kaga kalima ta umma nan ma'anar ta canza sannan kalima ta umma sai ka sun lokaci tana nufin ma'ana ta mi ta jinsi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'in yaqiru bi janahihi illa umamun amsalukum faci jinsi ne na halittu yana rayuwa tamkaku wanda su malamai suka ce a jama'a ce jama'a daban-daban illa umamun ai illa ka umamin amsalukum to kaga ɗalibi ilimi kullum yanzu ya ɗauko kalma ya ce ya baka ma'ana guda yana tunanin aiki yake musulunci alhali ko banda ce yake yi saboda bai tsaya ba ya fahimci abu da kyau ballon tana ya isar da samun ilimin da ya kamata mun ji wannan da kyau to kenan abubuwan nan suna bukata a tafi a hankali almuhimmu dai mafhumul umma shine wato al'umma tana da definition yadda za a fahimta al'umma in ana son a ci nasara to cikin karkashin wannan sai a yi tauzihul mahar kuma in za a yi tauziya sai a yi at-tauzihul munasib bayan wannan sai a yi ash-shu'ur bil mas'uliyyati wa bil wajib da an ce tauzihul mahar Allah ya rarraba mu da baibon nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya wani Allah ya bashi ilimi a fagen kaza wani Allah ya bashi a fagen kaza wani Allah ya bashi a fagen kaza don muna son mu ci nasara ba mu daukan wani mu dora a wurin wani in an kai haka ba a yi ba ba a kama hanyar cin nasara ba ka ɗaukar mai gyaran mashin ka kai ka kai shi wurin da ake gyaran mutuci talam-talam ka ce ya gyara su zai iya ba zai iya ba shi yasa in mun ka dubi daula ta manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin sahabbai kowa an san yadda bari su Khalid ibn Walid radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in ya bari wajen wajen yaki shi yasa in yaki ya tashi shi za a saba wani ya kware wajen kaza wani ya kware wajen kaza su abu huraira sun shagalta da ruwa ya hadisi to shi sa in abu ya taso sai a dauka sai a ba wanda ya cancanta to wannan shi ne mafhumul umma kowa a dibi inda zai iya yin abin da ya dace kuma nan ne ya kware sai a ba shi don saboda al'umma ta ci nasara to amma mu da wani lokaci sai a dauko abin da ba shi ka iya ba a baka saboda wani yana son abin da ka iya shi kuma bai iya ba kaga daga nan babu zancen ci gaba wannan yana da kisa abin da mai da kasashenmu na afirka baya ya mai da kasashen larabawa baya ya mai da tafiyar mu baya saboda kullum muna ɗora abubuwa inda ya dace ba gidan ku babu zancen cin nasara cikin tafiya tauzibul maha ya an ka rarraba aka baka to kamar yadda jikin dan adam yake haka al'umma take kamar yadda jirgin sama yake haka al'umma take kamar yadda mota take haka al'umma take haka ƙasa take mota injin shi kadai bai tare da aji tayoyi ba su tafiya su kadai komai kankani cikin mota akwai abin da yake yi don wannan tafiyar ta yi haka jirgin sama haka jikin dan adam jijiyoyi aikinsu daban zuciya aikinta daban ido aikinsu daban kunne aikin shi daban shi ya samu za Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithi na Nu'man bin Bashir yake gaya muna matsalul mu'mini hadithi na cikin sahih Bukhari da Muslim matsalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka matsalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-humma misalin muminai a cikin ƙaunar da suke yi ma juna tawad wa tarahum suna tausayin juna wa ta'atufihim suna tausaya ma juna kamar sai jasad kamar jiki jiki ko ina yana aiki idan shaka min udhun idan gaba guda ta sai rashin lafiya to tada'a da husa'il jasad sauran jikin sai ya karba malam bahaushe ma cikin hadisin shirki abin da ya taba hanci idoni suka yi ruwa suke yi ina fata ana fahimta ilimi yanzu na bincike sai ya gano ijazi na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ke karkashin wannan hadisi domin an gano cewa da wata gaba ta samu matsala sauran gabobin su ba sai sun samu matsala ciwon aure mutum ke yi amma duk jikinsa ke yin ke yin zuwa da gumi ijaz to sauran jikin ka da'anan da an ce ka da'anan kamar ya karɓa shi ba bisaha ba zai yi bacci ba wani umma kuma yi zafi hannunka ke ciwo amma sai ka ga ka kasa yin bacci jikinka ya yi zafi kuma sai ka ji wannan ciwon haure har ciwon hannu ko na haure ko na kunne kamar cikin zuciyar shi ka ji ana halin ka cikin zuciya tak tak tak kamar dai zuciya ce ake bugu alhali ko ciwo inda yake wuri da idan ba mu fahimci wannan ba babu ran da za mu kai labari saboda yana daga cikin abin da ya ruguza daururi na musulunci waɗancan da nake baku labari musamman irin daular abbasiya da daular andalusiya shine cewa lokacin da turawa suke ƙoƙarin kai ma wani yanki na musulmi hari saura sai su ce tun da sun ki muna biyayya ku kyale su daga hari sai a kai hari sai a mamaye wannan jiha ana tafiya ana tafiya sai a zo a mamaye wannan jiha ana nan ana tafiya sai a mamaye wannan jiha sai da suka mamaye yankuna masu yawa a cikin daular andalusiya ƙarshe sai da ya kai kafitar dai an da hannun musulmi khallafa suka kewaye ta amma tare da haka an yi shekara fiye da hamsin sun kasa shiga sun kafitar saboda ni saboda an sojojin musulmi sun kare inda ake noma duk bala'in da za a yi ba a yarda a kai ga gonaki saboda ana iya noma a ƙarshen shiryawa amma a ƙarshe suka hada da yaudara da dubara game da malaman tarihi suke cewa suka ce mashi shugaban musulmi na wannan lokaci tun da an buga an buga an buga wasu ke an kai kusan shekara ɗari biyu ana buga suka ce to za mu baka kuɗi ka fita da kai da sojojin ka da sauran jama'a kan mutane ba ya yadda ya karɓi kuɗi ya fita suna zuwa sun fita sun kai wajen ina ganin yankin maroko tun da a can ne ina ganin suka koma ko da aka buɗe kuɗin duk kuɗin banza ne wato fobi suka bashi yana kuka mamashi na zabi ta ce ni da yaki kai yi an ka kashe ka fagen yaki ya yi wa kuka da ke na karamin gaban ka da ba da kuka hasara ce da musulmi suka yi har yanzu tana daga cikin mafi girman hasara da musulmi suka yi andalus daula ta andalusi ku je ku kafa daula ta shekarar 857 kuna mulki a turai da yaren larabci ku gina ilimi da jami'o'i tura wannan suna cikin jahilci su zo su yi karatu gare ku amma sannu sannu su kama mamayen ƙasa ku yi ku bar su har su zo su kai ga kafita ka karanta kasida ta abul baqair randi wani sha'ir wanda yayi risa na na daular andalusiya risa da sa'ul ne risa'ul kina da al'abda da sa'ul kuma kashi alhamza nuna irin kasar da musulmi suka yi har yanzu aka ce a duniya ba a samu wani mutum ba wanda yayi risa na umma ko daula ta musulunci irin wanda bawa Allah kamar yadda mahmudu hunay ba a taba samun wanda ya sa na asarul islamiyya ba shi ko a wannan zamanin da muke ciki mahmudu hunay da kusan misali irin mahmudu hunay kasida tana da tsawo ba za mu iya kawo ta annabi mu ce mu fassara ta don sai ta ce ya lokacin kuma ba mu duki mu bane amma in ka koma cikin google ko ka koma cikin littattafai da suke kawo waɗannan ash'a za ka ga inda take farawa yake cewa likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن يمزق الدهر حتما كل سابقة إذا نبت مشرفيات وخرسان ويمتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والخلد خدام أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا كأنما الصعب لم يسكن لم يسكن له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان har zuwa ƙarshen kasuwa to inda nake so in kafa hujja sai ya zarge su yake cewa ma za ta ƙaƙo fil islami bainakum wa antum ya ibadallahi ikhwan mi ya kawo yankewar alaƙa tsakankaninku alhali ya ku waɗannan bayan Allah ‘yan uwa ne da addinin musulunci to irin wannan kuskure da ya faru a wancan lokaci shi ne kuma yanzu yake yawan maimaituwa a al'ummomin musulunci kana ji kana gani dan uwanka ahli sunna sai ya zama to ko da kai za a shirya masa makirci ko kuma a'a ka doke shi a matsayin kishiyarka alhali ko ba haka da bane zuciya ba kishiyar idon dan adam bace kenan ni in ina aiki wuri kaza bai dace in rena aikin da kake yi ba malami mai wa'azi bai rena dan agaji don in babu dan agaji wa zai hada kayan da za a yi aiki mai kuɗi mai taimako ba za a rena shi ba akwai abubuwan da ana da bukata da banda da nan agaji ba su kudin da za su bayar ana rama ba abin renawa ba ne ayoyin da za a kawo wani mallami in babu arab wa a ba zai yiwuwa ba kenan kowa ya mutunta aikin wani kuma a ba kowa inda ya iya in muna son mutu nasara tawzi'ul maha sannan kuma al-shu'ub bil mas'uliyya daga cikin abin da ke sa kasashen mu babu ci gaba da ayyukan mu shi ne a ba mutum jagoranci amma kawai shi abin da yake bukatar sunan kawai yadda ne shi tana yiwa bai iya aikin ba tana yiwa masu ita shi kai a bashi saboda shi su kaskantar da wadansu sannan kuma bai bajin komi a kai shi sai a zo a ce wani shi a shugaba a fage kaza amma lokaci ya yi na abin da ya kamata ya kula da shi shi bai zo ba shi bai tambaya ba an yi bai tura wanda zai yi ba yana can kwana sai an zo an bincika ba an kama jagoranci wani ina shi ke ce walla ba a sani ba waya harkokin nan ba sai iya tashi da kwana an kamu ga waya sai ce wala kwana dauki in kuma aka ce wani abin da kai bai dace ce kai yi wa su ana tattaka tawa kai da kace a baka abu ko an ka yadda an ka baka lokaci yayi na ayi abu kai ne shugaba kai ba kai ba baka sa wani ne ba kuma muna jiran mutu nasara wanda shi ne yana daga cikin adamu shuhuhu bil mas'uliyya shi ne tuta muna mutum bai jin cewa nauyin da aka dora min ya kamata a ce na yi iya kokari na sannan kuma bai dace ba dan mun ba mutum matsayi mu ba shi abin da ya karfin shi zan yana daga cikin abin da ke zama da matsaloli sai a ba mutum jagorancin abin da ba zai iyawa ba ko mu ɗauki aikin da ya fi ƙarfinmu wanda kusure la yi kallifin allahu nafsan illa wasaha la yi kallifin allahu nafsan illa ma'ata aiki na musulunci ba da gare mu aka fara ba wasu sun yi muka zo muka taras dole sai mun bar aikin nan wasu su yi bayan don haka mu yi fondasiyon kin da in sun zo mun yi mai kyau nuna wani rasu amma a tattali aiki ya yi yawa irin yadda turawa su suke tsara aikinsu in an ka ce kai kaza za ka yi ka sani kuma shi za ka yi amma buɗin yanzu afirka ko aiki mutum ya ɗauke ka ko ƙasashen larabawa gadi za a ɗaukar ka amma kuma bayan gadi sai ka aiki goma da ka fara wata ɗaya wata biyu sai ka ji kanin shi saboda bi saboda ba a bar ka ba da abin da za ka iya ɗauka shi yasa in mutum ya san bai iyawa kuma ya ce jama'a wani abin da aka ɗora min ya yi min nauyi a rage min shi kuma duk mutum a sa mai mataimaki ɗai biyu ko uku saboda mi saboda akwai rashin lafiya akwai uzuri akwai lalura ba a cunkushe aikin musulunci ga mutum guda a cikin babu shi aikin musulunci bai tafiya waɗanda abubuwan mu ne muka haddasa ma kan musu shi sa komi bai sha sai inda aka gane akwai matsaloli aka fara gyara su sai kaga al'amuran suna tafiya a hankali a hankali da haka mafhumul umma shine kowa a ba shi nashi ɓangare ƙasa haka aka gina ta akwai shugaban ƙasa akwai prime minister akwai ministoci akwai yan majalisa akwai shugaban majalisa akwai dj dj akwai director regional akwai director kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza tsari ma da turawa suka same mu a kan shi na masarautu a kan hakan tafiya akwai sarki akwai sarkin mallamai akwai sarkin makiɗa akwai sarkin magina akwai kaza akwai kaza akwai hakimi akwai mai unguwa akwai waziri akwai jakadiya ga sunan matsayi matsayi ne waɗanda tun ma lokacin da ake cewa ba mu wayan baka ji ba ture ta renin wayo ya iske mu da tsarin da al'umma take ci gaba akwai sarkin manoma akwai sarkin ruwa akwai sarkin yaƙi akwai sarkin makera mallan jazakallahu khairan saboda kalmi in babu shugaba hacin nan ba a yi noma su ko ba haka da bane yadda yake suna cewa makera ai ba mutane ne masu daraja maka naka na aiki ne kaskanta su mutane a a kaskanci ne aka sa cikin shi amma ba aikin makasanta na bane don annabi dawuda makeri ne haddadi Allah ce wa alanna lahul hadid don haka abin da ya kamata mu fahimta yan uwa musulmi cikin tafiyar mafhumul umma idan matsala ta samu wani daga cikin mu to matsala ta shafe in ba mu gane haka ba to tabbas matsalar sai ta kai ga kowa da haka ne suke ta cin kasashen musulmai ɗaya bayan ɗaya haka suka yi masarautu na musulunci da na kasashen mu na afirka ba wanda ba wani musulunci ba shi kenan su ci ga masarauta yadda ba wannan ita za ta taimaka a rubuza wannan yan an kare gaba a rubuza ta yanzu ba haka suke yi kasashen larabawa suna nan suna bibiyar su ɗaya bayan ɗaya sun rubuza iraki an kare sun je siriya ana nan ana fafatawa kasar ta yi kaca-kaca sun zo yaman da saudiya sun kunna wuta haka suke yin kasashen larabawa haka kuma kasashen afirka sun bugi gaddafi makamai sun tarwace ribar ta tashi mali suna bibiyar ita ɓal wuta ta tashi burkina faso algeri sun kunna musu yan bis an ci zaɓe suka yi gaugawa suka ce za su kafa shari'a musulunci faransa ce za ku ba yadda a da mulki ya ji ya tashi ke da shekara talatin ana bugawa saboda daga cikin matsalolin babu hikima babu yin al'amari a hankali cadi wuta aka yi da shekara talatin ana yaki da shi an kashe gaban kasarsu najeriya boko haram kafin boko haram su biya faru sun wuce gashi nan benin kwanakin nan ko ce wata shida su ko ce ko abin da ya kama da haka yan tawaye sun yi sanarwa sun ce za su fara kai haki burkina faso haka mali haka saboda sun san in makamman suka tarwace za su kara muna rauni to da haka tun yanzu mu fahimci cewa bari ganin musiba ta fada ma dan uwanka ko ta fada ma wani ka ce a kai alhamdulillah ba wani alhamdulillah sannan mu zamanto al'umma ce wadda ta kowa ya fuskanci aikin shi ba yake yake da wani ba kunga ministoci ba an tara su wani don kone minista ya ke wani minista a kowa ya kula da wani abu na al'umma da al'umma ta cika jami'an tsaro ba an tara su bane don saboda su yaƙi juna polis da jandarma suna cikin gari galibi jandarma bai cika fita daji ba saboda kula da tsaro na cikin gari soja ya fita garbi suna tsare masu laifi da sauran wadansu da ake son a tsare to idan suka ce za su yaƙi juna kaga kenan manufar al'umma ta ci gaba ba ita ce gaban su bayan su kashe juna na masu amma lokacin da suka yarda kowa ya tsare wani wuri kenan kasar ci gaba za ta yi to haka kungiyoyin da muke da su na sunna haka wanda ma ba cikin kungiyar shi kinwa da miji da sunna kowa ya yi kokari ya ga ya kawo nashi gudunmuwa a yankin da shiki a garin da shiki a unguwar da shiki kada ya damu da cewa sai ya karya wani malami na sunna tunda in kace sai ka karyawa da to ba Allah ka kai ba aiki ba don Allah bai ce a karya ahlus sunna ba a kai tare can ni in tare can kai tare can ni in tare can shikenan magana ta tsari ko ba haka nan bane to amma in ba haka za mu yi ba sai zama to a'a yanzu kowa ya ce sai ya ruguza wani to yoshi ka kare ruguza wani sannan ka fara aikin musulunci za ka yi sunna aiki ruguzawa ba aikin ka bane ahli sunna da wanda a cikin Niger da wanda a Najeriya da wanda a Afirka da wanda a duk duniya duka kana yi shi fatan a inda yake Allah ya bashi nasara akan manhaji na sunna magana ta rige ta kaji ba ruwa na yau ka to kai wa'azi a yawancin yankin to alhamdulillah sunna ta ci gaba magana ta kaji wani yayi yanki kaza sunna ta ci gaba alhamdulillah wani yayi kasa kaza shikenan ikhtilafu at-tanawwu la ikhtilafu at-tadad sahabban nan akwai almuhajirun akwai al'ansa amma da an ce waɗanda sun fito daga makka waɗannan madina in za a yaki mutanen makka ba su a ga yakin yan ansar na ba ta yin haka ba ba a cewa ga yakin muhajirin ne a'a yaki ne wanda addini zai ci gaba don haka kowa ya je da bai wanda Allah ya bashi ya yi kokari addinin Allah ya ci gaba aha wannan yana daga cikin abu wanda ya kamata mu fahimta cikin tawzihul maha sannan bayan an yi tauzi'ul maham an ba mutum inda ya dace an ba shi kuma abin da yake iya yi kuma ya zamanto yana jin cewa wannan abin ya fi muhimmanci da aiki gidansa saboda idan muka yi tsaye addini ya kafu to da tarbiyyar matanmu da ta 'ya'yanmu ko mun mutu ka samu kariyar izinin Allah amma in ka fifita harkar gidanka kawai ka amshi matsayi ka watsar da tafiya addini idan addini ya ja da baya har gidanka bai ci gaba da matar karfi ko kin karbiyanka wannan dole sai mun fahimce shi abu na biyu saboda kun san lokacin mu namu yawa ne da shi kuma maudu'in kun san yana da faɗi kwarai da gaske sai mushkilatu tanzih daga cikin matsalolin mu akwai mushkila ta tanzih shine tsara abu kasashen musulmi tsari yana ba mu wahala shi yasa babban abin da muke kiyayya da shi a ce za a yi tsari duk kasashen mu inda an ce za a yi abu tsari za a yi to yanzu da ana samun matsala amma da an ce kowa shi wadda gada ma to ta yi zan ba da misali circulation sai a yi hanya da babu hanya kowa wadda gada shi a yi hanya a sa fano a yi komi amma nan afirka in kacce za ka yi aiki da priority in mota gare ka sai ka buge mutane da dama in kuma moto gare ka ana hankaka aiki da priority shi ne kai kokari baka buge kowa ba amma hannun dama da hannun hagu da aljina ne koya ma wannan can kwanarsa da turai na shi aiki billahi da billahi na ilaha da kayi aiki da priority kare ka ta kayi babu son tsari da an kawo abu an ce an tsara yanzu na shi na lalacewa shi yasa kasashen mu saboda rashin tsari yayi muna yawa mai kishin addini mai son al'umma nan da nan ya tsuho nan da nan ya mutu saboda ni saboda da an ga kana son aiki a tsara a ci gaba sai a tattaro aikin mutum 20 sai a ashi ka buga nan ka buga can ka buga nan kala kana yi kana yi ina an ka ce kwallibi ba su barin kato tak kada ana jin wani ya kasa ya aji sai a ce ha ha ha ha ha wa ya faɗa mishi ba ya ce ya iya ba wai su ba su kallon addinin musulunci na an kai ma illa muzarumi mai ma addini aiki a ce ya kai kasa ka ce ha ha ina da bari yake shi yasa kuke ganin kasashenmu afirka larabawa kasashen musulmi da ka ga mutum na son al'umma ta ci gaba tunani da susi ɗai shi na iya kashe shi saboda duk wanda ka taro a yi tsari bai in dai ka iya kana da kokari to in ba ka yi abin da za ka yi don zub goma aiki na za a yi sai a kauce abin da in mun ka taru mu goma minti talatin mun kare sai a jaye abin mutum guda da shi ya yi waɗanga talatin ya yi waɗanga talatin sai ya bata in yi awa goma sha biyu ya aikin kowa da kowa to yau ya yi jikin gobe ya yi jibi ya yi gata ya yi dole da ko ƙarfi in ya sha wuta narkewa yake to don haka mushkila ta tanzim tana daga cikin abin da ke babu hana shisa ayyukan mutar wacce da suke a gida ya kamata a ce ko gida guda kowa ya san me ya kamata yi kowa ya san me ya kamata yi kowa ya san aikin da ya dace yi shikenan sai a ji hutu ya kuma mutane wani ko da ake zuwa nashi ya ƙare ba mu ce babu uzuri ba akwai uzuri in akwai uzuri sai a dubi uzurinka an san uzuri ne a karɓi uzurinka to amma saboda tanzim babu son shi mun yi son fauda shi yasa kullun da an ba mutane aiki kowa ya yi son tata tata tata tata tata fata fata fata fata fata babu abin da za mu tsarawa mu bi shi ɗai bayan ɗai har a ci nasara wannan kuma ba wai ina zargin wani ba cikin ayyukan mutum mutu ba saboda akwai bambanci tsakanin aikin da kai kana iya yin shi kai kadai da aikin jama'a idan yanzu aka bada aiki ni zan iya yin shi babu wata matsala sai in je in tsara in je in gabatar su amma idan aiki ne wanda sai ya haɗa mutum biyu uku to yanzu dole kuma sai an shiga cikin tsari dole sai an san lokaci sai an san kaza sai an san kaza an ba ni sako in kai mawa ne ina da moto na ko ina da adon hawa na ko ina tafiya kasa inje in kai mai sai na yi tsari da wani banda bukatun wannan amma sai aka ce to mu goma an ba mu wasiƙa kuma duk mu goma nan ana buƙatar mu je mu kai wannan wasiƙar tare misali in buƙata tana da buƙatar haka ko ko abu da an ka bani wanda ni kaɗai bai iya ɗauka kai dole sai mu goma misali don ita wasiƙa wannan ita to ai wasiƙa mutum guda na iya ɗaukar ta to a kaddarta wasu kaya ne masu nauyi ake bukata a kai kuma dole mutum guda bai iya ɗaukar su sai ni zo mutum tara ba su zo ba kayan da ana kai su ba a kai su to haka ne ɗabi'a ta aiki take bukatar tsari wallahi tura wannan mutane ne su mutane ne mu mutane ne amma su suna tsari mu ba mu tsari in sun kama aiki za su musu tsari shekara 30 40 50 60 kakka sa tsammanin abubuwan da ake muna yanzu a yanzu da aka tsara su wasu abubuwa tun zamanin mu'tamar bali taro da an kai a bali a kasar almai wasu abubuwa fiye da shekara 400 an rubuta su an aji duk wanda ya taho ya san abin da wani ga inda ya tsaya da inda za a cika ba to muku dan tsari na sati biyu sai ba wahala balantana na shekara balantana na shekara biyu balantana na shekara biyu ko uku ko uku ko biyar ko goma malami guda yana karantarwa ku da makarantun mu suke malami guda yana kula da ɗalibi ɗari biyar kamar dai wanda an kamar masu maki kowane mutum ɗari biyar tana bane kaji wanda ya karanta da wanda bai karanta da ba saboda Allah saboda Allah dan dai an ce aikin Allah sai a bar mutum guda da shi don dai ka ce za ka yi ma Allah aiki ba haka nan bane mu bi tsarin da zai samu mu ci nasara sai mu ci nasara duk abin da kun ka gani na halitta bisa ga tsari yake tafiya shi yasa idan muka duba wanda suke zuwa kafin su in kayan akwai Allah subhanahu wata'ala in sun karibi tsarin da sammai da kasai suke tafiya a kan shi wasu daga cikin su ko su dawo su ce akwai Allah ko su ce a'a lalle akwai wata force wadda take tafiyar da wannan al'amari to in ita da aka ce ma Allah to ita ce Allah Einstein bai hude na kasar jamus a albai yake da zama hitler ya fara kashin yahudawa ya samu labari da gudu ya amurka shi yabba amurka formil ta makamin nukiliya wata rana ya zo zai tafiya sai aka tambaye shi einstein akwai allah ya ce to shi dai abin da ya fahimta duniyar ka tana tafiya bisa ga wani tsari akwai wata force wadda take didin duniya tun da iskan nan da ruwan nan da kaza suna tafiya bisa ga tsari na kaza da kaza da kaza tun da ba haka ne suke tafiya ba farhaza ya ce to in wannan farsun ce ake ce ba Allah to akwai Allah kenan hakikatan ya san bai yiwuwa al'amuran su rinka tafiya sammai da kasai bisa ga wannan tsari a ce ba wanda ya tsara su to in ko Allah ya tsara al'amura ya kamata mu ma bisa kowane yanki kowane gari muna da tsarin da ya kamata mu bi da mu ci nasara amma an gaba duk wanda ya ga dama shi abubuwan ba za su yi ba tun da kowa zai yi ne lokacin da ta yi mai daɗi lokacin da zai daɗi ba shi bari ta yi shi za a yi aikin bai yi ba ɗan uwa musulmi daga cikin matsalolin da muke fama da su waɗanda ya kamata mu ajiye su ko mu gyara su mu gyara don saboda wato mu ci nasara wato shi ne mushkila ta almutaba'a na ce al-mutaba'a wanda wani maudu'i ne mai zaman kansa wancan a fage a fage na shari'a da aqida wato bin sunnah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mutaba'a shine bibiyar abu daga cikin abubuwan da suke sa mu babu cin nasara babu bibiyar ayyukan da mun kai musan halin su yanzu kasashen larabawa sai balarabe ya turo kuɗi a yi babban aiki amma sai ya zaman shi tare da cewa aikin nan yana da girma barai amma mai musa ba sai a zo wanda an gaba kuɗi in ya gada ba shi yi in ya gada ba ka shi yi duk wane wane ina tuna wata kissa a ƙasar tanzania akwai wani masallaci da shugaban ƙasar libya ya gina gaddafi asalin wannan masallacin saudiya ce ta amshi wannan hilin za ta gina shi wanda an gaba kudaden sai ya je ya fara aiki za a gina babban masallaci da kuma babban makaranta ko da an kai fondasiyon an ka azo birgi ya dan yato birgi kamar uku uku sai aka ce ai kudi sun kaki a wannan lokacin kudin da saudiya ta ba shi ko gwamnatin tanzania yana da wani da wahala a cikin raunin kudi a shi akai akai da shi kudi sun kari saudiya ta yi hushi ta kasa ma ba wani kudi shi aikin don sun shi tsoro an kamar masallacin ya kai shekara talatin haka ana nan ana nan gaddafi yana da alaƙa da gwamnatin tanzania ya karɓi wurin ya gina masallacin da sauran abubuwan da ya kamata a yi sannan yanzu aka buɗe masallacin ya kawo wannan saboda su babu mota ba a tare da su wannan kuma shi ne abin da ke mai damu baya yana da cikin manyan manyan abubuwan da ke mai damu baya yau za a zo a yi abu na abin a zo a gani a buɗe wata university a ƙasashenmu a buɗe wata babban ma'aikata a ƙasashenmu a buɗe wani babban kamfani a ƙasashenmu a yi wani aiki da hanyoyi da bi da bi bayan shekara biyu shekara uku babu mutaba babu gyara babu inana an samu matsalatar ko ba samu ba ba dai an yi alkali ba shi kenan ko da kaka zuwa shekara biyar zuwa goma sai kaga aikin da duka ba a taɓa shi ba saboda babu tunanin cewa wannan abin ya kamata shan suwa za su kula da shi an yi alkali an yi gaba haka tafiya ta fita addini ta ce a zo a yi aiki na addini wanda ya kamata a kula da shi amma sai mu ta ba a sai mai wahala an zo an gina makaranta shan an kula da a rinka bibiya a zo a gani karatu na cigaba ko ci gaba in ba ba a zo ba shan an kula a ɗauki lambar wani daga cikin mutane da kirayewa wannan wurin a rinka tambayar shi yake faruwa wani lokaci sai a zo a iske ma yanzu makarantar da aka gina in irin kasashen kafirai ne ko wuraren da ba abin da cikin su ma an ba ɓace wurin an bai da shi wani wani abincin da ba saboda mi saboda babu wanda zai bibiyar abin da yake faruwa ku diba turawa suna da wani abu tsari da ake cima ajan sekare a tura mutum ya je dan leƙon asiri na wata ƙasa ko na wani yanki to shi ma ajan sekare din sai a tura mishi ajan sekare tare da shi bai sani ba mi yasa saboda ana tsoron kasar da ya je ta gano shi ta saye shi ta rinka yi masa biya don ya bada labarin ita wannan kasa ɗin kaga ya kuma kwantaya sai su tura mai ajiyar sikari da an gane ya rikida shi kenan sai shi bada labarin ya ce mutumin nan da kuka tura ba bai daga yin aiki ya rikida an sai shi shi yasa duk labarin da zai bayar ba za a yi aiki da su ba to jibi ɗan leƙen asiri an tura mai ɗan leƙen asiri tare da shi balantana aikin da a zahiri ne ake yin shi a ce babu mutaba'a babu wanda zai yi aikin da za a yi shi ke nan an bar ayyuka sagagagaga kuma musamman an ba wanda tana rashi ba kishin abin yake ba to wannan akwai matsala mai girma tare da wannan mana akwai lokaci ka san ka a ta yi ba a yi lokaci masu yawa lokacin ya tafi ba minti uku kinan mai saura kinan minti 33 ko ha na ya kai minti 30 abin da ya saura ko to to yan uwa musulmi daga cikin hanyoyin da ya kamata mu bi don saboda mu ci nasara akwai abin da malamai suke kira annuqat الثلاثة لتقويم الأمور والأشياء duk aiki na duniya ba wai sai na musulunci ba duk aiki na duniya idan ana son a auna shi kafin a yi a sanya za a yi a ci nasara ko kuma in ana ciki a sanya za a yi a ci nasara ko ko in an ci nasara a auna a gani kowanne daga cikin waɗannan abubuwa a bashi maki ko kuma in ba a ci nasara ba a karanci waɗannan abubuwa guda uku a gani shin matsalar daga ɗai ta taso ko biyu ko uku saboda gobe kada a fada cikin irin wannan tarba waɗanda abubuwa cikin ayyukan duniya yanzu har riga an yi zurfi cikin su wanda karatu da muka yi a yau na rufe karatun da muka yi daura a masallacin juma'a da ke fayawa bisa ga tsarin har da alkur'ani da ɗan taɓo wannan waɗannan lukatun sarasa kowa ya azarsu duk abin da za ka yi a duniya ba wai sai tafiyar aikin addini ba na farko malamai sun kaci addafiya in an ce addafiya asalin shi ismul fa'il ne na dafa'a tun kudawa to wannan musala galibi tsari ne na turawa domin suna amfani da kalma ta motif kamar abin da ya motsar da kai amma mu a musulunci sai mu ce anniya niyyar da kake dauke da ita ko kuma a ce al-ikhlas tsarkake niyya domin ana bukatar tsarkakakken niyya ko kuma a ce al-irada domin qur'ani bai taba hudin kalmar tarbiyya ba sai bai ce irada ko irtiqa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid man kana yuridu harsa al-akhirati nasib lahu fiha fiha من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون كون قرآن يأنفاني لكلمة الابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم to almuhimmu wannan kalmomi wanda suka suna galibi suna zuwa da ma'ana guda ko alhafiz ba alhafiz ba da za'u da zalim abinda an niyyar kada abin da ke tun kuɗa ka wannan duk aikin da za a yi to sai an ana shi akan sikiri a bashi baki cikin ɗari yawa aka sa abu na biyu sai almahara idan ka ce almahara shi ne ƙwarewa abin da suke kira experience ko experience da english ko alhibra shi ma alhibra wato kamar dai ma'anar experience da ne daga alhabib ne wato wanda ya san al'amari wala yunabbi'uka mithlu khabir ko kuma al-ma'rifa ko kuma al-ilm waɗannan abubuwa sai a ba su su mamaki da rikicin tafiya abu na uku sai al-zarf in an ce al-zarf da za'un da ra'un da fa'un da zodi da ra da fa' da larabci ana nufin kamar abin da ake saka wani abu ciki shi yasa ake kiran inda ake saka wasiƙa envelope envelope ko ba haka ba to shi ake kira alhal la situation yan uwa musulmi da dukkan alamu hadari ya sallamu ko daga abubuwa abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana yanayi da lokaci sai dai zuwa gaba insha Allah ta'ala za mu dora subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh